بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم آه، كتب عليكم an farlanta muku idza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zo wa ɗayanku a ƙa'ida in mutuwa ta zo abin da mutum zai ce ta riga ta faɗa masa ba zai iya komai ba usulubi ne na larabci ana iya amfani da shi a haka akwai harka kamar ta auratayya ubangiji yana faɗar irin haka cewa an sake mace ta kammala idda ta fa'amsi ko hunna bi ma'arufin aw fari ko hunna ai qarabna yin qida al iddati ne kamar kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu kaga in munkarin fa'aluhu wannan fa'aluhu ba ai sun riga sun yi bane ai badaratul bawajiru ala fi'ilihi alamu duk sun furfuto cewa lallai mutum zai yi shi to nan ma idza hadara ahadakumul mautu idan alamun mutuwa da sababinta yazo yazo wa ɗayan ku shine ce ai asbabuhu me sababan mutuwa min maradin mahufin daga rashin lafiya mai ban tsoro waje duk wanda ya gani sai ce anya kowa ne to in an kai wannan matsayin to ga hukunci aw safarin ba'idin ko kuma wata tafiya mai tsawo da a ƙasan nan idan mutane za su tafi maka sai sun yi wasiya sun rarraba abubuwansu gaba ɗaya suke tafiya saboda wahalar tafiyar ba dole ba ne a je a dawo to in an sami irin wannan to ga hukunci hau bologi gaya sinni ko kuma kaiwa mutuka na shekaru mutum ya samu ya shekaru masu yawa kamar shekara ɗari da wani abu ko fiye da haka to in an kai irin wannan to sai ya ƙoƙari ya wani abu wata kakanmu wata rana na jinta ta zo daga jingau take tafiya fage a ƙasa ta je ta wuni sai an yi sallar la'asar kuma a ƙasa za ta dawo muna zaune sai take gaya wa 'yan uwanta cewa ai an yi shekaru kun san zuwa na maka ma ina da shekara 108 na je maka yanzu bayan dawowa ta daga maka na samu shekara 18 amma daga jingau take zuwa fage a ƙasa kuma ta koma ba mafi yawansa akwai lafiya eh to an sami irin wannan shekarun to me za a yi an wajabta muku shine in taraka khairan in ya bar wani abu na alheri shine malan yace malan in ya bar dukiya me aka rubuta aka wajabta shine alwasiyatu shine wato mafa'ulin a a a wannan a naibul fa'il kutiba an wajabta sai ce alwasiyatu ita aka yi sai ce marfu'un bi kutiba an masarfa ne da kutiba saboda kutiba fi'ili ne mabni lil majhul an san waye shine ubangiji subhanahu wataala an wajabta muku yin wasiya in kun mutum ya kai wannan ba shi da lafiya ko tafiya mai tsawo ko ya kai shekaru masu yawa to an wajabta muku in ya ba alheri wasiya lilwalidaini ga iyaye mahaifi da mahaifiya zai iya musu wasiya ta wani abu wala aqrabina da kuma makusanta amma wasiya bil ma'rufi da adalci ba da san zuciya ba shine ce bil adli da adalci bi Allah yufaddilal ganiya kare ya fifita mai samu mai akwai akan wanda ba shi da shi ni goma da shi sai dan tsungoya masa mai shi an gaza masa da yawa to wannan abin da aka rubuta sai Allah ya ce haƙa haƙi ne alal muttaqina ga masu tsoron Allah sai ce masdarun mu'akkidun lil mazmuni lil jumlati qablahu masdar ne mai karfafa mazmuni da jumla take gabanin sa shine alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina akan me yace haqqan alal muttaqin to wannan in ka dubi ayar zaka ji cewa surar ɗan ka kalle ta za ka dinga jin ƙanshin madina me ya ƙanshin madina saboda lokacin musulunci ya tsaya hukunce-hukunce kawai ake fitarwa amma a maka imanin kawai ake ta ƙoƙarin kafawa ya shiga cikin zukata shi yasa a madina sai ce kutiba alaikum kaza kutiba alaikum kaza saboda imani ya tabbata an wajabta kaza an wajabta kaza kuma ayoyin madina za ka dinga jin ya sa'alunaka suna tambayar ka saboda komai ya tsaya ya tabbata to wannan wasiyar da aka ce an wajabta sai shehu ya ce ha za mansukun bi ayatul mirasi wa bi hadisi la wasiyata li warisi wannan ayar an shafe ta mansukiya ce an daina aiki da ita sai dai kira'a amma aiki a shari'a babu da me aka shafe ta bi ayatul miras da ayar gado da in kuka duba a ƙasa raƙami na biyu can za ka yace a karajar bukhari fi sahihi an ibn abbasin radiyallahu anhu ma kala kanal malu lil waladi wa kanatil wasiyatu lil walidaini fa nasakha Allahu min zalika ma ahabba waja'ala lil zakari misal hazil unsayni waja'ala lil abawayni li kulli wahidin minhum as-sudusu وجعل للمرأة السمن والربع وللزوج الشطر والربع shikenan da in mutum yana da dukiya to in ya mutu ta dance kawai shi kadai alwasiyatu lilwalidaini su mahaifa ba za su gaje shi ba sai dai ya musu wasiya cewa ya mutu mahaifan suna da rai abawa na kaza abawa na kaza da haka ake yi ta shine da dukiya mahaifa sai dai a yi musu wasiya to sai ce fana sahallahu min zalika ma ahabba Allah sai ce shafe daga wannan abin da iso daman shi ita shari'ar musulunci akwai nasuki da mansuhi kage wa nasku ba'd shar'ihi bil ba'd ajiz wa ma fi zalahu min gaddi wannan shashe na shari'a ya shafe wani kazam kamar da shi halak a shari'a haka ne babu kuma tawaya ko suka ko aibi ga shari'ar musulunci mafi yawan ka ga wannan Allah yana nuna mana shine yake yin abin da yaso nabi kuma mafi yawa ta hafifi yake sauki in yayi wani abin sai kai sauƙaƙa akan wani abin kuma to haka ake samu saboda haka wannan da aka ce ai wasiya wato ga masu tsoron Allah ne za su yi sai aka ce an shafa ita wannan ayar ta alwasiyatu lil walidain wal aqrabina ita aka shafe amma sauran wasiyoyi suna nan hukunce hukuncin da zai lissafa a nan wa'annan suna nan ba a yi wa mahaifi wasiya a can an mutu mahaifi ya gaji kaza ba a yi wa warisi wasiya shi ma ba zai ba ubangiji da ya tashi wannan sai soke ta sai ya saukar da yusikum wallahu fi auladikum lil zakari misul hazil unsayin shikenan namiji yana da rabon mata biyu lil zakari misul hazil unsayin ko fa in kanar wahidatan lil zakari misul hazil unsayin ko namiji ɗaya yana da rabon mata biyu idan suka zama mata biyu ne to falahu masu lisani min matarak suna da kashi biyu bisa uku akan abin da ya bari in kanar wahidatan falaha nisfu in ita ta ce za a raba biyu a bata rabi sannan wali abu waihi li kulli wahidi minhum wasudusu min mataraka in kana lahu walad su kuma mahaifa mahaifi da mahaifiya suna da sudusi in yana da da in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu falu ummihi sulus in kuma haifan suna nan ba shi da ɗa ba shi da jika to shi mahaifin ya zama asibi ita kuma mahaifiyar tana cikin masu rabo farilla ita kuma tana da sulusi to haka ubangiji ya dinga yanyanke hukuncin ya safa wancan sannan hajjin ban kwana da annabi alaihissalam ya zo ya hau a cikin baɗani orana sai yake cewa alaihissalatu wassalam la wasiyyata liwarisin ولا تجوزوا وصية لوارث ولا تجوزوا وسيرة وصية في أكثر من الثلث babu wasiya kar ku zartar da wasiyar da aka yi wa magaji wanda dai yana da gado a cikin gado to ba dama a yi wasiya a ce a bashi kaza babu wannan ko ɗa ne ko ɗan uwa ko mace ta aure ko uwa ko uba wanda dai in dai gado ne yana da shi to ba za a yi wasiya ba in ma yayi ba za a zartar ba sannan kuma in yi sama da rabi ka sama da ɗaya bisa uku ita ma ba za a yi ba sai kar la tujawi zu wasiyatan fi aksara min as-sulus kar a halatta wasiya ta wuce ɗaya bisa uku kuma wannan abin da musulunci yayi mala dama addini na Allah zai tsarin tattalin arziki na duniya akan wanda yake tafiya kowaye za a bashi bashi ko a gwamnati a bashi ran aiwaye za ka ga duk abin da suke yanka a wata-wata a ka'idar lissafin waya wuce ɗaya bisa uku a kansa ake ginawa ko sun sani ko ba su sani ba sau da abu ne na shari'a haka Allah ya tsara annaba sa a hajjin bankwana izo izartar da wannan ba a wasiya ga magaji ba a wasiya a zartar da ita in ta haura sulusi in ta haura sulusi sai a datse a mai da ita iya sulusi kawai sannan sai a sai amfani da ita sai dai shi magaji ba a yi masa sai dai akwai wasiya wajiba amma ba ta mazhaban malikiya ba ce na malikiya babu ita ita wasiya wajiba ita ce wadda su su abu hanifa suka tafi a kai cewa idan mutum yana da 'ya'ya masu gadansa kuma 'ya'yan nasa su kuma suka hayayyafa suna da ‘ya'ya to ya sai a cikin ‘ya'yan nasa sai wani ya mutu kuma ya bar nasa ‘ya'ya idan wannan kakan ya mutu jikokin nan ba mai kozari ko mun dukiyarsa ba kuma dole ba ne dangin ubansu su yi musu abu hanifa ce akwai wasiya wajiba shi kakan ya zama wajibi a kansa sai ya wasiya akan dukiyarsa ga jikokinsa ƴaƴan ɗansa da ya mutu cewa a ba su kaza in na mutu to wannan sai ita ce wasiya wajiba amma malikiya ba su ɗauke ta da wannan ba amma da yawa a kotuna da sauransu alƙalai suna iya yin haka a zartar saboda maslaha haka kuma idan mutum yana auren mace wacce ba musulma ba kaga matarsa ce kama gado a aure ake amma ita ba za ta gaje shi ba ba ta ba za ta yi gado ba saboda akwai ish laka rizqun wani wal isi ish laka rizqun ish ayinun shine adamu surah ko adamu istihlal yaron bai yi kara ba bai canyar kuka ba lokacin da ya faɗo kaga wannan bai zo da rai ba suraka ba zai gado ba sannan shin shine ashakku fi sabqil mauti ko kwanto a cikin rigayen mutuwa wanda duk magadan juna ne ko ɗa ko uba ɗa da uba ko ɗan uwa da ɗan uwa ko ne zai gaji wani sai suka yi haɗari a hanya aka zo aka tada su da sun mutu kaga ba a san waye riga wani mutuwa ba ko wuta ta zo ta kone su aka tada su a mace ko gini ya faɗo aka tada su a mace ko suka faɗa ruwa kaga akwai ashakku fi sabqil mutawaka babu gado sai lamun shine li'an idan aka yi li'ani tsakanin mace namiji dan da izo wannan namijin ba zai gaje shi ba shi ko ba zai gaje shi kafun shine kufur in akwai kafirci babu gado ra'un shine riqu bauta zayun shine waladuz zina qahun shine qatalul amdi duk wanda aka samu a wannan gado ya faɗi shine ishlaka rizqun to ita mace wadda aka aure ta ba musulma ba in an mutu ba za ta yi gado ba ta zamani irin na yanzu da ake samun hujumi a ƙasa da ake haɗe da musulmi ba musulmi ba to in ba a saka hankali da basira da ilimi ba to sai a dinga sukan musulmi to a nan nan wasiya take shiga ita ma sai ya mata wasiya da wani abu a dukiyarsa to in ya mutu sai a bata magana a tuhum musulunci da zalunci ko danniya kaga babu ita to wannan haka ake yi sai ce faman baddalahu wanda ya musanya ta ko ya musanya shi shi me shi ne al'isa wannan wasiyar da aka yi shi ne huwa damira ju ilal wasiya an wajahihi daga fuskarta ita wasiyar da aka yi wa huwa muwafiqun li shar'i min shahidin aw wasiyin ya canja ta daga fuskar da take amma wasiyar an yi ta ta yi daidai da shari'a ta yi daidai da shari'a shaidar da mai yin wasiyar ya saka ya ce wane ne shaida da wane an wasiyin ko kuma wanda ake wasiyar a bashi abin makusantan mamacin ko wanda yi wasiyar sun san haka sai suka canja ba da ma sami ahu bayan ya ji ai alimahu ya sani tunda an ga shi ya mutu sai aka ce ba mai yadda da shaida wani ba shi zai shaida ba ko kuma abin da ya wasiya ci a bawa wanda ce ba za a yi ba to wanda iya wannan fa inna ma ismuhu cewa zunubinsa ai al'isa al-mubaddal wannan wasiyar da aka sauya zunubin alallazina yubaddilunahu akan wanda suka baddala din ne su Allah zai kama shi ya wasiyar daidai da shari'a amma tun da ya mutu baya nan ba zai iya komai ba masu rai sai suka canja abin da i daidai ne da shari'a to wannan zunubin wannan canjawar yana wuyan waɗanda suka canja la'annahum allazina khalafu shar'a su ne suka saba wa shari'a wal mayyitu bari'un minhu shi mamacin kubatacce ne ga buran wannan inna allaha sami'un haqiqa ubangije mai ji ne li qaulil musi ga fadar wato mai yin wasiyar abin da ya faɗa ɗin Allah yana ji alimun bi fi'lil musi ko masani ne da aikin wanda yi wasiyar fa yujazi alai sai ya saka masa Allah ya san ga abin da yi duk abin da ya nufa ɗin nan Allah sai ya saka masa akai yana jin abin da ya faɗa kuma yana sanin abin da ya faɗa faman khafa ai man hadarar wasiyata wanda ya halarci lokacin da ake wasiyar wa khafa ya ji tsoro ai alima auzanna ya sani ko kuma ya sakanka ya zato min musin daga wanda ya yi wasiyar ya ji tsoron janafan wato karkata daga buran gaskiya amma hada shi ne mailan anil haƙi hada shi wanda ya wasiyar ya yi ta bisa kuskure amma bai sani ba au isman ko kuma da zunubi shine bai an ta'ammada zalika yayi da gangan ya san ba haka Allah ya ce ba zalika bi taksisi ganiyin shine yace kamar ya zabo wani mawadaci yace shi yewa to wanda ya halarta daga cikin mukusanta fa aslaha bainahu sai ya gyara tsakanin wannan wasiyar da aka yi ba daidai ba da bisa kuskure ko bisa ganganci sai ya gyara bainal musi wal musa lahu tsakanin wanda ya wasiyar da wanda aka yi wasiyar bi annahahum an zalika ya hana su gaburan haka ko hamalahum ala shar'i ya kuma dora su akan shari'a yace ga yanda za a yi to wanda iya wannan fala isma alaihi babu zunubi akan sa fi zalika abin da yasa ubangiji ya faɗo wannan ya faɗa cewa man baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya ji wasiyar da aka yi ya canja ta to zunuban yana kan wanda ya canja annan ana nufin in yayi kuskure amma wanda ya zo gurin ya tabbatar mai yin wasiyar ya yi kuskure a wasiyar kuskuren bisa sani rashin sani ko kuma bisa ganganci to an buɗawa wanda yake gurin makusantan wannan mara lafiya ko wanda zai mutu din an ba su dama akan su tabbatar da abin akan gaskiya shine sai su sasanta sai ce kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane kaza da aka ce aba wani ba shi cancanta ba wani shine ya cancanta a yi masa ko kuma abin da aka ce aba wani kuma aba wani kaza ba haka bane ga yanda za a yi ga yanda za a yi wanda yi wannan baya cikin wancan hukuncin man baddalahu dan haka fala isma alaihi babu zinubi a kansa inna allaha ghafurun rahimun Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai lahu walil musi lahu shine lil musa lahu walil musi da kuma wanda yi wasiyar wanda aka yi wa wasiyar da wanda ya wasiyar bima qala awwala domin abin da ya faɗa a farko wato aka gyara wancan nasa na farkon da ya faɗa shi aka yi wa gyara aka ce ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi in an yi wannan to babu laifi a gurin ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine abin da ita wannan ayar ta kunsa ko kuma ayoyin suka kunsa dangane da hukuncin yin wasiya amma ba a yi wa mahaifi ba a yi wa mahaifiya ba a yi wa 'ya'ya amma 'yan uwa dangi wanda babu gado tare da su wannan anai ana yin wasiya ga talakawan gari ana yi ga wa'ansu masu wani rukuni ana yi ga masu koyan ilimi da makamantansu duk wannan ana iya yi abin aka yi aka tabbatar abin daidai ne sai a rubuta musamman a yanzu a je gurin alkali ya tabbatar a rubuta takarda a buga a ajiye don ya zama ka'ida kada abu ya zo daga baya kari wannan do ana yin haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
Allah ya saka da alkhairi
no no koko
Allah ya saka da alheri Eh, akwai tambayoyi guda biyu wadda duk da malam ya dan taba su kaɗan akan na farko lafazin wasiyar in za a rubuta sai mutum ya rubuta cewa ni wane na yi wasiya akan kaza ko ko ya lafazin yake je ake so malam ya lakanta mana yadda ake yin lafazin
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shi babu wani abu da za a ce sai iya nan amma abin da musulunci yake so baya son a samu wani wani rikici a cikin magana in za a yi ta ana so ta fito filla-filla wanda daga baya ba za a samu matsala ba shi sa za ga so malamai na musulunci a wajen rubutu za ga yadda suke cewa a tsara rubutu wanda gaba ba za a zo a sami rudu ba sai ka tarke ka tare in ka duba maganganu irin na su alkashandi idan aka ce na yi wasiya ga wani a bashi miliyan ɗaya ka rubuta sai ka ce wanda rabinta dubu ɗari biyar sai ka sa wannan ko da waccan ta goge to sai an gane abin da kake nufi to haka ake shi musu ce duk rubutun da za ka yi sai ka tarke inda da wani abu zai cire to amma rikici ba zai shiga ba sai ka faɗa wane mai suna kaza kaza wanda shine kaza to haka ake sai ka faɗi sunanka ni ne wane na yi kaza a lokacin lafiya ta ƙalau ina cikin hayyaci na ina cikin hankali na sannan babu bashin kowa a kaina babu wanda ya matsanta min da sai ka tsara wannan to sai kuma nayi kaza nayi kaza nayi kaza kuma rana kaza to kuma ka fashe du da wani da wani da wani haka ake ya wanda zama akwai rudu sai ka toshe shi
alhamdulillah sai ta biyu kuma sai alga tumalan dangane da ɗa da an ce ba a yi wa 'ya'ya wasiya to wannan sai ya zamana ɗaya daga cikin 'ya'yansa shi yake kula da dukiyar to kuma haƙƙinsa a matsayinsa na kamar yaron da yake kula da dukiyar banda cewa kasancewa ɗansa ne bai bashi komai ba to sai yake tunanin ya yi masa wasiya ya ce a bashi kaza banda maganar gado ya halatta wane shi da ni da shi da duniya kaf ba wanda ya isa wannan da ya faɗi maganar da sa'in duk alam da mutum da aljanda da ba da mala'ika kaf suka haɗe faɗa dole tasa za a tsaya ma ƙala kana kaza an gaira mardudi duk abin da ya faɗa zama shari'a ba mai canja ta bai isa ba in yana son ya masa ya faɗi bashi in yana dare in yi aikin ya dinga ɗiba ina bashi amma ya bari ya cuci kansa sai ya mutu ya ce a yi masa bai isa ba gara tun yana dare da numfashi ya yanka masa albashi in ya yi kaza a bashi kaza ko in aka zo aka yi lissafi shekara ta zo zan baka kaza a cikin wannan shi kenan amma ya shuru ya ce ya mutu wannan bai isa ba abinda annabi alaihi ya faɗa din nan ba mai ta da shi ja'ara in ya faɗa wala ta zauna musamman yana mazaunin hatimun nabiyyin wal mursalin sai ba mai ta da abin da yi sai ba dan ko an fasa ne annabi sun hawa wasa bai duk annabawa alaihi wassalam kafin su zo kowanne ubangiji sai ya alkawari da shi wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lamma atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna in yazo kowanne sai dai aje annabta sai bi shi kawai shi sai ce ba annabi Musa ne yake magana da Allah ba ko shi yake da rai na zo ba abin da zai karbe shi gurin Allah sai bina har muna musulmi ba dinga daukan magana na wasu da wasa ya wuce wannan a gurin Allah subhanahu wataala ko annabi Musa ne alayhi salam shine dai kalimul la ce ko shi yake da rai nake nan ba mattasahu illati bai ba abin da zai karbe shi gurin Allah sai bina ya bashi abin da zai bashi a yanzu amma ba zai marwasiya ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai tambaya ta gaba yake ce
assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya Allah ya binci al'amuransa Allah ya kara masa basira Allah ta malam ga yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsara mana mu musulmi yadda za mu yi wasiya farga tumala yanzu an shigo wannan irin zamani mai kaifi idan mutum ya yi wasiyar sai mata da ‘ya'ya sai a haɗu a ce su ba su yarda da wannan wasiya ba saboda ana ganin za a rage musu rabon samun abin da za su samu musamman idan bashi idan wasiya ta kusanci ta kusancin ya dukiyar to algatu malam yaya za a yi Allah sala ya haka kuma ya wasiya ta kusancin ya eh dukiya misali abin da ya faɗa din abubuwan da ya faɗa za a yi kaza za a yi bayan kaza ya wannan dama shi babu ita inda ya ta kusancin ya dukiya ai ɗaya bisa uku aka ce ai eh a idan aka yi wasiya su wanda suke da gado suka ce ba su yadda da wasiyar ba in dai ba ta wuce sulusi ba suka ce ba su yadda da suka cire ai sun shiga cikin man baddalahu fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna qur'ani ne ya faɗa zunubin shi yana nan su saurari ran da za su mutu amma shawarar da nake ba kowanne kare yadda ya mutu din shikenan kawai ya yi wannan tawayen amma ya zaman sa amma in ya mutu a haka to ya kuka da kansa wannan fa maganar da ake faɗar ta fa ba fa abun wasa bane rabbus samawati wal ardi shine min fauki sab'i samawatin yake yanke hukuncin nan ba fa tatsuniya bace Allah ne da kansa yake a kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi wanda yake da imani da makarkata zai bi wanda ba shi da imani sai dauka kamar wasa ne ita kuma dukiyar da yake tafafutuka a kanta wata kila ba shi da maraban ya ci in ma ya ci ya ci na banza saboda in yi wace da bata wuce sulusi ba sai sai hakuri su batta domin haƙƙinsa ne kuma ba alƙalin da zai dai raba dukiya sai ya tambaya akwai wasiya sai dai su rufe masa in ba su ba shi ba daidai da shaida zai aiki suka ce babu zai hukunci a kuna ba laifinsa shi in kuma ana bin sa bashi to gado ba zai tsaya ba dole ka'idar gado da mu mutanen yanzu muka afu muka kashe zuciyarmu kowa wai gado kawai yake so jika ma ubansa na dare kakansa na dare amma wai shi ne mai gadon kakansa zai wai yana da gado a gidan kakansa wace irin mutuwar zuciya ce wannan zuciya ta mutu saboda haka in an zo maganar gado ubangiji sai da ya faɗa abu biyu min ba'adi wasiyatin yusi biha aw dainin sai bayan wasiyar da an tantance ta ko kuma bashi da ake bin sa sai an biya to sai bayan ba wa'annan sannan abin da ya saura yake halak na masu gado su gada amma ana bin sa gado ana bin sa ya ajiye miliyan dubu kuma ana bin sa gado miliyan dubu to magada ba su da kozare wannan za a biya in kuwa suka ƙi biyan bashin suka ci to ba gado suka ci ba wuta balbal suka ci dan ba gado ba ne wannan wanda ya yanke hukuncin bai halitta musu ba ƙa'idarsa sai ta cika min ba da wasiyatin yusi biha aw dayn in bai yi wasiya ba shikenan in ba abin sa bashi shikenan amma ana abin sa bashi da akwai saurari na akaba sai an biya bashi in ya cinye sama da rabin duke dole haka za a yi abin da ya saura shikenan in bai saura ba haka za su haƙura arziki na Allah ne in yaso sai arzuta su sama da wancan ɗin ya ba su kuma ya sa musu albarka a gurinsa ake nema subhanahu wata'ala haka ake wato a yanzu man samu kamar raunin imani watakila da rashin sanin Allah subhanahu wata'ala da kuma na karanta ƙur'anin watakila sai na ga ko hankalin mai ina yake yanzu kuma ga kissar na maryam yadda aka yi lokacin da mahaifiyarta take da juna biyu sai ta ce da ubangiji na yi bakance a kan abin da yake ciki na na yan tashi in na haife shi zan bar wa Allah ya hidimar masallaci shikenan da ta tashi haihuwa sai ta haifi mace ta gazo da saɓani sai ce rabi inni wa za'atu ha'unsa ubangiji mace na haifa amma kuma an san wallahu alamu ma wada Allah fi kowa san awan ta haifa amma mace ba kamar namiji bace duk da aka sai ta barwa Allah me Allah yi sai mata abu uku taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan Allah karbe ta na biyu wa ambata hana batan hasana Allah ya raya ta rayuwar tsarka kyakkyawa ta dinga saurin girma da lafiya sannan wa kafalaha zakariya ya ɗora rainanta hannun annabi zakariya alaihissalam ya yi mata sauma a ya gyara mata guri ana ta komai da ita yana shiga yana duba lafiyarta to amma kullama da kala alaiha zakariya almihraba waje da inda harizqa in ya shiga sai ga wani abu lokacin rani katakau sai ga abinci irin wanda ba a samunsa sai da damuna lokacin damuna kuma abinda damuna ake samu ba a samu da rani sai ya ganshi da rani sai ce ya maryamu anna laki haza maryam ina kika samu wannan sai ce huwa min indillah daga Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab to da yaga haka ai karatun da ake so mu koya annabi zakariya alayhi salam bai hasada ba ya ce ina yarinya za ta samu karama ba mu ne muke rike da ita ba mu da ita mai hasadi haka zai ce wannan karamar yarinya za a ce ciki da wannan karamar mu ba mu da ita sai a kokoshe amma da ya ga haka sai koma gurin mai wannan sai ga ai yana da wata bukata a gurin Allah bai taba haihuwa ba wannan da yake wannan ya kawo abincin rani zamanin damuna ya kawo damuna zamanin zamanin rani ko ba abin da ba zai iya ba sai karatu izo sai duba Allah sai ya gane yadda Allah yake dama annabi saboda ka hunalika da zakariya rabba sai dinga roƙo ubangiji ya laka bana yahi wa kuma sai an samu sai ba shi da annabi ha alaihi salam to irin wannan karatun ya kamata kullum mu yadda Allah yana da shi in wani abu kake so koma gurin sa wanda duk kaga an bashi in yaso sai maka ninkin baninkin din nasa kuma arziki ne duba annabi duba qarunu duwai tarin dukiyarsa mukullansa kawai mabudansa da fa tantani ake yin su abin tantani zai yi nauyi amma latanu ubil usbati ulul quwa miji karfi goma ba zai iya daukan makullan ba mutum goma amma da aka yi masa wannan yayi butulci Allah ya halaka shi sai ya ce wa me aka yi wa karuna bai san an yi wa mutane arziki ba ba irin nasa ba ya yi musu wanda ko kallon ƙaruna ba za a yi sun wuce ba a taɓa jin tarihi ba don Allah ya faɗa ya musu ba to mai hankali da imani in aka ci a wani guna je karoki idan ya ansa in yi dinga an ta maka sai kai kama ka gudu wannan ya kamata mu dinga yi ba mu dinga ciwon zuciya da hasada hasada ba ko kuma a ce a yi kuma mutum ya sa ƙyashi shi ba zai bari a yi ba yana yin wancan daman ya tsokana Allah duk ran da wanda zai mutu yayi wani abu na alheri na bayansa suka yi to ba kansa suka kashe kadai ba sun kashe ƴaƴansu a wajen arziki sun kashe jikoki irin jinin su ma duk sai Allah lalata su kun ga kissan nan inna balawnahum kama balawna ashabal jannati in zaka fassara ta da Hausa sai ka faɗi cewa da zaki da kura da dila sun fita farauta sai aka samu barewa da zomo da yanyawa sai zaki ya ce kura to raba abin da aka samu sai kura ta ce barewa ta manyan dawace zomo nawa ne yanyawa ta dila zaki ya kalle ta ya banke ta ko shura ba ta yi ba sai ce dila ba sai dila ya ce barewa ta manyan dawace abincinsa na rana zomo shi ne abincin manyan dawa na dare yan yawa abincin manyan dawa na safe da shi zai karin kwamallo za ke ce kai dila a ina ka koyi wannan rabo yake a gurin kura saboda ya tabbata in ya maimaita abin da kura ta yi haka za a yi mata to wallahi haka Allah yake faɗa duk wanda yi wannan abin da wancan suka ko danwa haka zan masa kisa wanda duk yayi wannan rago da bara ba kansa ya kashe ba zuri a sakaf ya lalata su dan ba za su yi arziki ba gara ya hakure ba Allah sai buɗa musu gaba daya wannan shine abin da nake cewa akan wannan Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye mu kuskure Allah ya saka da alheri
Assalamu alaikum.
Allah ya tabbata yake ce wannan yake cewa ita wasiya a iya dukiya ake yin ta ko ana yin ta a sauran al'amuran rayuwa ko akan ya'ya mutum ya wasiya cewa ɗansa ga abin da zai ke so ya zama nan gaba ko yarsa ga wanda za a aura masa kuma ita ma ƙarfinta kamar irin na wannan dukiyar ne ko kuwa
to to ita ana yi akan sauran al'amura na rayuwa ana yi akan irin ilimi kama a ce dole ana son 'ya'ya ko da an mutu sai sun karanta ƙura'ani sai sun koyi kaza na hadisi sai sun koyi kaza na fiƙihu sannan harkar rayuwa kuma ana ita a ɗora su akan abin da ike wanda yake daidai a ba za ka ce ɗanka sai ya zama likita ba ba za ka ce ɗanka sai ya zama lauya ba ba za ka ce sai ya zama kaza ba saboda shi ilimi in ba burinsa ba ne kace ya yi to ba zai iya ba ko ya je ya yi ba zai fice a ciki ba domin kana da ikon da zaka kai doki bakin rafi amma baka da ikon da zaka sa shi ya sha ruwa mu mutanen yanzu muna kuskure a wajen karatu idan ni lauya ne sai ce dana ma sai ya zama lauya ba dole ba in ni likita ne ce dana sai ya zama likita ba dole ba ne ni haka Allah ya rubuta nake so na zaba shi ko ba dole wannan yake so ba ka bar shi abinda ya zaba yake ra'ayinsa yake so wanda yake na halag ne ce to a karfafa masa gwiwa a ciccida shi sai yayi da wannan ana iya wasiya akan irin wannan sannan akwai wanda ake ce da shi wasiyi shi kuma wasiyi wasiyi shine wanda shi mamacin zai ce in na mutu wane shi na danka ragama dukkan iyali na shi zai kura su to in an masa wannan to duk abin da ka sani zai kula da su amma idan babu wasiyi idan ya mutum ya mutu ƴaƴan da ya bari wanda ba su balaga ba sai dai a raba wani za a ba shi dama shi zai kula da cinsu da shansu da sutura iya wannan nauyin aka danka masa shi zai kula da wannan in an sami wato tagayyara a wannan ko kunci ko kuma rashin kulawa to laifinsa ne wani shi kuma za a ce abin da aka ɗora masa shine iliminsu da tarbiyya shi zai ga sun je makaranta an biya kuɗin makaranta an yi kaza sun yi karatu sun yi nazari ba su tafi yawace yawace ba an ɗora shi kai wannan shi iyanan zai kula in aka samu wata tawaya to laifinsa ne wani kuma sai a ɗora masa shi zai kula da lafiyarsu ko da wani abu ne ya taso na operation ko na cewar wata gaba shi kadai ne yake da ikon da zai sa hannu a shari'ar musulunci a yi wannan ko shayi sai shi ya yadda sannan a yi amma in wasiyi ne duk waɗannan gaba ɗaya zai iya ɗauka amma in ba wasiya ba sai an rarraba irin wannan sai dai an samu wanda zai iya shine amma a ka'ida haka ake amma da ya ce na ba wani wasici shine na zuri'ata to haka za a yi ta yi wani kuma yana ya ce har jikan jika muddar gidan su wani suna nan su ne za su zama ta lamarin zuri'a ta iya inda Allah ya so to in masu hankali ne a kansa za su gaba da tafiya kuma na san yanayin da mutane suke da shi a ƙasar nan da na kula da al'amura za ka ga mutum da tije ya ce yali na duk abin da ya taso muku na sha'anin addini to gidan malam wana na yadda ku je ku tambaye su ko daga ina aka gaya muku mas'ala to ban ce ku ƙaryata ko ku iji ba ku ɗauki masa'alar ku kai gidan malam wani ku ce ga abin da izo in suka ce muku wannan abin daidai ne to ku yi aiki da shi in suka ce da ku wannan abin ba daidai ba ne to ku bar shi ku ce su gaya muku daidai ɗin to haka mutane suke da har yanzu akwai ragowar dattawa wanda suke wannan da wani abu ya tashi to ku sani gidanku gidanku aka yi mana wasiya mu bi ku ga kaza ga kaza ga kaza mai hukuncin san an faɗa sai su ɗauka in aka ce ba haka bane cikin za su bashi to wanda zan ga cikin abin da du'a ke wasiya a kai domin zama lafiya a raye a nan duniya lafiya kuma a je goma da kiyama a samu babban rabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alkhairi sai ta karshe duk da bata shafi maudu'i ba amma wanda ke cewa ya ga yanzu mata sun canza wani salo sai su suna da aure sai su je a cire sunayen mazajen nasu su mai da sunan iyayensu su dinga amfani da shi to hakan shari'a ce ko kuwa a sunan iyayen ne shari'a
to ai wancan da wanda ake sa sunan mazaje ai zamananci ne sa sunan mahaifan shine shari'a ai ba laifi suka bayan haka suka yi su kuma zan ya kamata su fahimci haka sai fahimci haka sai a canja a sa shi sa za ka ga hatta matan annabi alaihi salamu sai ake khadijatu bintu huwailidi zauji rasulillahi sallama safiyatu bintu huyai zauji rasulillahi sallama radiyallahu anha juwairiyatu eh, bintul haris radiyallahu anha zauji rasulillahi sallama dai haka ake faɗa kowace da mahaifinta sannan ku sai a ce matar annabi alaihi salam wannan shine asalin shari'a amma wancan mrs wance mrs wane mrs wane wannan daman kusan turawanci ne kuma da yake mun zo sai muka ɗauka muke tafiya don allah sa an duba allah ana dawa a hankali to wannan daidai ne sai dai mazajen kar su damu wa'yansu abubuwan kuma ina son ko sun yi haka to kuma allah suka nufa ba za a amfani da wannan kuma a jingina kuma a yi hila a yi wani abu da ba haka Allah yake so ba wannan sai an kula da wannan saboda Allah za a yi sai kuma wani lokacin abubuwa na tafiye-tafiye da ake yi da sauransu shi ma ana iya samun 'yan matsaloli in an tafi da fasfot sunansa daban nata daban babu wata alaka wani abin ba sai a ce ba za a yi musu biza ba ba su da dangantaka to wannan shi ma ana kulawa da shi sai kuma an je an gansu ko sun zauna guri ɗaya aka tuhume su cewa me ya haɗa su in ya ce matarsa ce aka duba babu wani abu na sunansa da nata sai a shiga garari kuma ga shi ba mu da satifiket da ake sawa na an yi aure tsakanin wani da wance to wayannan abubuwan su ma sai an kula da su sosai saboda faɗin rayuwa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam wa alaikum assalam alaikum ne
algafata malam wannan cewa a tambaya masa akwai wani bashi ko tallafi da gwamnati ta kan bayar na sana'a to ana suna dora kudin ruwa to musulmi suna kauracewa wannan abu to sai aka samar da wani tsari gwamnati za ta bada tallafin ta hanyar bankuna mutum zai faɗi kayan da za a siya masa na sana'a za a siya mai kayan miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya to sai kuma a bashi dubu ɗari tara wanda da su zai yi al'amuran yadda zai juya wannan kayan to amma in an tashi ɗora mai ribar da zai dada ita na gaba ɗaya miliyan ukun za a ɗora masa ba na iya wancan kayan na biyu da ɗari ɗaya ba to shine yake tambaya ga dai kayan sirrin jayi kuɗin amma kuma ribar gaba ɗaya aka haɗe aka ce a ɗora naira kaza a kai to shine yake tambaya wannan a shiga ko kuma shi ma haƙura da shi
tambayar tana da kyau ƙwarai da aniya wani lokacin mutane sukan ce muna zaune a ƙasa da wanda ba musulmi ba suna ta shan roman ƙasar ya kamata mu ma kar a bamu a baya mu shiga haka to Allah ya yi da mu la ya gurran naka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun kowace fanta ma suka kai rode ka dan tabani ne kankani wannan san ba zai zama hujja ba tunda Allah ya ga maka la ya guran daga takallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'awahum jahannam ba daidai bane idan an zo abin da ya kamace mu mu musulmi da wanda suke wakiltar mu su ne idan mu su ne kunnanmu su ne harshenmu idan an sai kaya na misalin miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya a wannan kayan da aka siya aka ce an siyo su a miliyan ɗaya da dubu ɗari da miliyan biyu da dubu ɗari haka aka siye su sai aka kawo maka aka ce tun da ba kuɗi hannu ba ne to sai ka ba mu ribar dubu ɗari in kuma kuɗi hannu ne ka ba mu ribar dubu hamsin shi ake kira bai ubai a tainifi bai a idan babu tilas a gurin shari'a daidai ne in akwai tilas to haramun ne kana da zaɓi ka yi wannan to idan aka tsaya miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya shi aka sai kayan aka kuma ɗora maka riba a lokacin fa ba rance ba ne ciniki ne kuma ka ba da riba abin da suka siyo ne ba bashi kuka yi da su na kuɗi da kuɗi ba kaya suka so suka sayar maka kamar yadda kowane ɗan kasuwa ke sai da kayansa kisa shari'a ta yadda da wannan suka sayar maka suka ɗora riba in kuɗi hannu ne kaza za ka bayar in bashi ne kaza za ka ba su kamar irin yadda da yan adaddoka suke yi amma wannan dubu ɗari tara to ba wanda ya sai ƙara maka ko kwabo a ciki tunda wannan kuma rance ne in za a yi sai a ware iya na wannan za ka bayar amma ban da wannan in ku aka ce duk gaba ɗaya ne to ba shi in dai Allah ne wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu makharaja wa yarzuqu min haythu la yahtasib in da gaske kake ka bari sai ya arzuta ka amma in dan wata nufaka ce ko ba ruwansa ubangiji akwai abin da ya dinga gaya mana ba wato babu sharadi wanda yana cikin man yattaqi Allah man yattaqi Allah ya ja'al lahu makharaja wa yarzuqu min haythu la yahtasib babu sharadi a ciki kawai kai za ka gani umman ya tawakkal ala Allah sai ce fa ho hasbu in ka dogara da Allah to ya isar maka shi ma babu sharadi sai ce fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi wanda di warwar alƙawari kansa yiwa la yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi duk ba sharadi wa'annan kai tsaye ne kai nan take ka gani in an ƙara wannan wannan ƙarin tokar mutum ya shiga ciki kuma ya kamata wanda suke wakiltan wanda suke da hannu a irin wannan su dinga zuwa ana zama da su ana tantance irin wannan ana tsefewa a fitar domin ma'amala ta zama ta halal tsura kuma tsakanin halal da haram ɗin ai tako ɗaya ne kawai ana cire wannan komai ya zama daidai amma ana saka wannan ya gurɓata wancan ɗin gaba ɗaya saboda ita riba kwabo ɗaya na riba zunubinsa a gurin Allah ya fi mutum ya zina da gyatamarsa so talatin ba abin wasa ba ce ba babu abin da musulunci ya fi kaf irinta su da ka sai mun yi hatara a wannan inda muna da wayewa da mu da wanda suke wakiltar mu dole a safi reja sai hukuma ta cire duk abin da ya shafi riba a cikin dukiyar mu sai an cire ta dama yana daga cin abin da bature yawa duniyar musulunci gaba daya bannar da bature yawa duniyar musulunci ta farko ita ce shigar da raba a cikin tattalin arzikin musulmi da ba mu da ita amma duk inda bature mulkin mallaka ya mai da raba ta zama ita ce tattalin arziki na duniya gaba daya to illar mulkin mallaka kenan illarsa ta biyu sai halitta zina shi ma sharrin mulkin mallaka duk inda suka je zina ba laifi bace amma sata laifi ce saboda su suke yi suna kwace kuɗi suna kaiwa kada wanda suka sata a satar musa irin ta barawa ya sata aka sace ce mutum bai sai abin nan ba sai ai masa abin nan ko irin sa suka yi ko illa su kenan guda biyun nan ita ce illa suke wa al'alamul islami halatta zina da kuma shigo da lizami na riba har yau kuma duniyar musulmi ta kasa fita daga wannan ta kasa fita daga ciki kuma dukkaninsu mugun abu ne na riba ubangiji ce wanda duk ya yi ta yaƙi yake da Allah sai mutum ya auna yaƙi na duniya civil war yaƙin cikin gida ko mutum ya duba technical war irin wanda aka yi na duniya da har yanzu gawawwaki ake samu wa'ansu gurara har yanzu da shekara saba'in wa'ansu koraman ruwansu baya shawuwa saboda bala'in yaƙi da aka yi to mutum ya kalli musifar da yaƙi yake da ita to aka ce kuma da Allah zai yi me yake tsammani haka ubangiji ya ce wanda dai ya yi yana yaƙi da ubangiji subhanahu wata'ala to kaga ashe abin mai nauyi ita kuma zina tana zuwa komai take shafe shi mutum zai ibada shekara sittin yana yin ta sai ta rushe ibadinsa gaba daya ta mai da shi cikin sahun miyagu wanda Allah yake zargi kuma Allah ya dauke shi dan ta'adda sannan ko ba shi da an fi da shi da cikin sahun mu'minai sannan kuma ya cancanci a yi masa ukuba irin ta haddi amma suka ce a bar shi ba komai sai aka tara an zo gidajen karuwai an kafa an yi waye duk a cikin kasashen musulmi wannan shi ne abinda zai dai kula da shi kenan wanda yake bukatar wanda kuma duk sauran mutane in kuma an matsa din an yi kokari an yi komai to na san za a iya gyara wannan din ko da su bankunan watakila wani abun yana da bukatar masana su dinga nusar da su abun ana karkada wannan shikenan daga nan mutum ɗaya ko za a yi wa mutum biliyan akan daidai za a dinga yi shikenan magana ta wuce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa malam